بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدرا العزيز هذا المعدري والتارك من أن تتن هذه الزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وللعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يرون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون نقول الله تبارك وتعالى da ya haɗa mu wannan rana mai albarka sha shi daga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sirina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda daidai da ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a cikin wannan sura a wannan anguwa mai albarka ta wuri firiji a cikin wannan sura ta suratul bakara kamar yadda ya gabata cewa mun shiga hukunce-hukunce ne saboda haka duk ayoyin da za mu karanta na hukunce-hukunce ne. Allah tabaraka wa ta'ala a nan ayar sai ce kada ku auri mushirikat mata wanda suke mushirikai wanda ba musulmai ba hatta yi uminna har sai sun imani dalilin saukan wannan aya ya kasance ɗaya daga cikin sahabbai ya auri baiwa shine Abdullahi bin Rawaha ɗaya daga cikin masu yabo ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Rawaha da kuma Huzaifatu bin al-Yamani aminu sirrin Mustafa shi kuma amini na sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kilahuma kana yamliku ama fa taka wa tazawwaja biha kowanne su yana da baiwa sai yanta baiwar sai ya aure ta fa uyira bi zalika sai aka dinga aibata su da wannan lima la tazawwaj hurra kafa Allah me yasa bai aure ba su aure ya ba wacce take mukafa'a wato da shi abinda ake kira kafa wanda yake level din su iri daya darajar su iri daya me yasa za su auri baiwa kuma wanda take bata kai su matsayi ba su kai su daraja ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da wannan aya Imam Sha'rawi ya faɗa kan tafsirin wannan aya yace wannan shine farkon tubali da yake nuna shari'a din musulunci yadda ya damu a kafa wato a gina usura a gina family mai albarka wannan aya tana nuna farkon gini kenan da za a gina kyakkyawan family a gina kuma al'umma masu kyau da menene da musulunci yazo yace karka aure wacce take mushrika wato kafira dalili saboda kai baba lokacin da ɗa yake a wurin mahaifiyarsa ya fi yawa akan lokacin da yake a wurinka wato lura da tarbiyyarsa da ainihin bashi tarbiya duka mafi yawa yana wurin mahaifiyarsa ne saboda haka duk yanda ya kai mutumin kirki da lura da tarbiya idan uwar ta zama ba za ta kiyaye tarbiyan ba to tarbiyan ba zai yiwu ba to yaushe za ka ebo wacce ba musulma ba kafira kuma ka kawo kuma kana bukatan zuriya mai wato zuriya mai kyau yace ba zai yiwu ba to saboda haka a wannan aya ta gino akan wato ta fara magana akan yadda za a gina wato usra wacce take wato family mai albarka mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala ce kada ku maza ku auri mushrikai mata wato wanda suke ba musulmai ba kuma ba ahlul kitabi ba tunda ayan suratul ma'ida ko kuma ayan suratul ma'ida sun yi maganan auren ahlul kitabi kuma na ma'ida su ne su ainihin ma'ida ta ce ta ƙarshen sauka saboda haka a nan sai aka ce wato mushirka a nan wacce ba ahlul kitabi wacce ba kirista ba to saboda haka ko maza kawai ka auri wacce take mushirika saboda lura da tarbiyyar yaro saboda ainihin in ba za ka in dai ba za ka iya janta ba tun kan ka aure ta musulunta to auren ta hatsari ne saboda tarbiyyar yaro zai iya shiga matsa tarbiyyar yayanka ah hatta yu'minna Allah ce sai sun yi imani haramun tazwijul muslim bil kafira yace anan ayan tana magana haramun ne musulmi ya auri kafira har sai in ta yi imani wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin hurra walau ajabatkum Allah ya ce kun ga baiwa mumina wanda waɗannan sahabbai duka sun auri bayi ne to ka auri baiwa mumina shi yafi alkhairi akan ka auri mushrika ya wanda ba baiwa ba ko da ta burge ku ta ba ku mamaki li jamaliha don kenta wa maliha da dukiyanta yace hada maksusun bi gairi kitabiyya wannan aya tana magana ne a wanda ba alul kitabi ba saboda kitabiyya Allah ya faɗa a wal musanati min allazina utul kitaba a min allazina utul kitab wato da musirai wanda suke katangangu daga waɗanda aka ba su littafi su alul kitabi za ka yi auren su allati nazalat fi akhir sura nazalat ta sauka ƙarshen sura ta sauka saboda haka man arada an yatazawwaja sai yace duk wanda yake son yayi aure falyaktar muslima mumina yayi kokari ya zaɓi muslima mumina saboda tarbiyya na yara yana samun matsala ne daga tun lokacin aure a zamanin sai na Umar wani ya kawo ƙaran ɗansa cewa ɗan ya dake shi sai na Umar ce subhanallah ta kuma ya daki ubansa aka zo da ɗan sai ce kai ya za ka daki babanka ko kuma kana saba babanka alhali kuma ga haƙoƙin baba ga kaza ga kaza sai ce ya amir al-mumin shin takan shi bai da haƙƙi na wurin mahaifinsa yace lalle yana da haƙƙi yace me haƙƙinsa na farko yace haƙƙinsa na farko a zaba masa uwa ka zaba masa uwa ta gari mumina sannan ka kyautata masa suna sa masa suna mai kyau saboda suna na tasiri na uku a koya masa alqur'ani a san yu'allimul kitaba a san da shi littafi sannan o zawijahu idza balaga in ya kai lokacin aure a masa aure to sai ce to abu na farko ne tukunna bai zaba min uwa ba wata baiwa ce ya samu Jul sunanta ya aure ta ita ce mahaifiyata wacce take kuma baya ba ta da kyakkyawan tarbiyya na biyu bai samin suna mai kyau ba ya samin suna wani suna wanda ma'anar sunan shine namijin jamage shine ma'anar sunan sannan bai koya min wani karatu ba ba wani karatu da ya koya mini kiwo na sani na dabbobin daji da sauransu ba abin da na sani yawa daji kawai na sani saboda haka ina cikin kiwo na na biyo su dabbobi sai kura ya turnike sai na ga wani abu ya bullo kai na kai sanda a sai mahaifina ne ban sani ba kaga wannan duka me ya jawo shi tun farko bai zaba mata uwa ba saboda haka haƙƙin uba na farko shine ya zaba yayansa uwa ta gari duk matsalolin tarbiyyar da suke faruwa suna daga cikin wannan saboda haka yace to shi yace duk wanda zai aure ya zabi musulma mu'mina saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkawul mar'a li arba li arba'in ana auren mace saboda abubuwa guda hudu nan ba manzo Allah na bada shawara ko kuma inda ake aure bane yanda al'umma ta taso ko su al'umma akwai dalilin da yasa suke aure na farko limaliha wannan yahudu kenan ana auren mace don dukiyanta haka yahudawa suke suna zaben dukiya in mutuna da dukiya shi kenan za su aure shi wali jamali wali nasbiya wali hasbiya saboda dangantakanta wannan kuma yadda wato a dangantaka a yadda wato a Qurayshawa Laraba suke yi wali jamaliya don kyau ke kuma yadda nasara suke yi su sun fi son kyau kirkiri kawai suke aure sannan wali diniha ana auren mace kuma saboda addininta sai sai na rasulullah sun ce fasfar bi zati din taribar yadaka ka rabauta ka zaɓi ma'abociyar addini sai Allah ya sa albarka a cikin lamarinka ka zaɓi ma'abociyar addini man arada ne ta zawwaj falyanzur ila zati dini shi ce duk wanda yake so yayi aure to ya zaɓi ko ya kalli ma'abociyar addini walau kanat danima ko da mummuna ce wahiya afdalu min jami'il ladina laha ta fi kyakkyawa wacce ba ta da addini ko da mummuna karka damu inda yana addini ne sannan akwai abin da ake kira addini ba ba wai zuwa islamiyya ko sa dogon lufaya hijabi a kasa ko sa ba shine addini ba din al akhlaq halaye masu kyau shine addini ba wai kaje ta haddace wani abu mai yawa amma mata da hali mai kyau ba to ba mai addini bace dole a samu akhlaq kyawawan halaye sune addini saboda haka yace ko da mummuna ce ta fi mai kyau marar addini wa in kana mamluka أو matuka diniya fa ya abdul min nasabiyya ganiya la dinala ko da baiwa ce ko wacce aka yanta mai addini ta fi mai nasaba yar gidan manyan mutane wacce ya gani yar gidan manyan mutane wanda ba ta da addini kai dai ka damu da mai addini addinin nan baya tsufa idan dukiya ka zaba don kudin gidansu masu kudi nawa yau ba wannan kudin ba labari to zai zama da suna da kudi kudi sai zama labari sun gare idan na saba ne kana ganin gidan su gidan manyan mutane ne mutanen kirki wata nan sai wani abun kunya bayyana gidan na saban takare idan kyau ne gaba da shekara talatin wannan kyau din shikenan zaka daina ganin sa kuma dama mutum yana ganin kyan abu ne in bai mallake shi ba kana mallakanta duk wannan kyau din zaka daina ganin sa tana zama taka shikenan sai kuma ka kara ka fara hangon wasu masu kyau din ita kam ta zama naka dan adam ana ganin abu mai kyau yana burge shi muddin bai kai wannan matsayin ba yana mallaka abu shi kenan kuma sai ga sai abin ba komai bane to saboda haka amma addini baya tsufa kuma addinin da ma zaka zabe saboda tarbiyyar yayanka saboda zama masu addini in su zama masu addini shine har kana kabarinka za su amfane ka za su tuma addu'a saboda su masu addini ne ah shi yace wa kana wahid min as-salihin indahu bintun bariya sai daga cikin mutanen kirki yana da wata ya ta haifi ce a wurin kyau da addini da komai ta fice duk abin da ake nema a wurin mace ta fice akan wannan fa kadabaha rijalun min nawahi min kulli nawahi tamari suna zuwa ko ta wani bangare kowa ya zo suna neman ta wa kana indahu abdul aswad yana da wani bawa amma bawan nasa bakar fata ne yuqalu lahu mubarak sunan bawan nasa mubarak shikenan a walidu Abdullahi bin Mubarak, mahaifin Abdullahi bin Mubarak ne. Abdullahi bin Mubarak babban malami ne daga cikin malamai. Ah, yana cikin manyan malamai kuma zahidai masu gudun duniya. Don daga cikin abubuwan da ake bada labari na Abdullahi bin Mubarak a ta shekara, wasu suka zo suka ce Abdullahi bin Mubarak kai kasan hanya mutanen sha mai zuwa aikin haji saboda haka shirya mu tafi haji da kai. ya ce to shi kenan aka shirya za a tafi yaji saura kiris a tafi sai wata ƙadiya ta faru sai ya ji maƙwabtansa yara suna kuka da ya je bincika sai ya samu babun da za su ci ya ce to ni kuma zan tafi aikin haji bayan na sauke farilla alhali maƙwabtana da babun da za su ci guzurin nasa gaba ɗaya sai ya sai musu abincin da za su ci shi Abdullahi bin Mubarak sai sai musu abinci da za su ci shikenan abokan tafiya suka ce wallahi wani larura ta shigo ba zai yi tafiyan nan ba ku yi hakuri dai ku je ku yi tafiyan aikin hajin nan da suka je aikin haji sai suka same shi a can amma sun masa magana sai ki kula su suka yi aikin haji suka dawo suka ce sai kuma ya za a ce ba za ka je da mu ba ko mu same ka sai ce wallahi bai je ba sai Iru ya nuna cewa da wannan aikin da kai na ba da abinci ka ciyar da makwabtanka da suke cikin yunwa Allah ya karbi ibadan da kai na wannan ciyarwan ya halicci wani mala'ika da siffar ka irin kalan ka ya je ma aikin haji kuma hajin karbi ne to babansa yanzu ake magana babansa bawa ne bakar fata bawan wani balarabe to wannan balarabe yana da ya kyakkyawa mazaje suna ta zuwa ko ta ina ta fice a kyau addini komai to sai zai na tambayan wannan bawan baban shi Abdullahi Mubarak din kenan yace to ana ushawiruka ibnati balagat sinu tazwid ga yata ta kai aure wa kadaba rijal kullan ko ta ina mazaje suna zuwa neman aurenta wa ana uhibbu an tashira li bi ra'ayin fiha ina so ka ban shawari a cikin suwa zan aurawa wannan kyatawa fa qala hu abd sai wannan bawan nasa shi mubarak sai ce masa anta min al-arab kai kana cikin larabawa to bari in baka shawara guda uku yadda kowannen ku yadda suke aure yace al-arabu yaktaruna nasabar rafi su larabawa idan za su aure za su na sun surki suna zaben wanda ya fito cikin babban gida ne mai daraja madawaciya mai nasaba dan gidan su wane ne shi ya aure kisa to sun fi son haka larabawa ba sa son wani wanda yake ba dan gidan su wane ba wato wani wanda ba madawacin nasaba bai aure su to kaji yadda laraba suke wa ahlu zamanika yaktarun al-amwal dan zamanin ka wannan zamanin da muke ciki kuma suna son dukiya suna son dan gidan masu kudi ko mai kudi ya zo ya aure su ko shi waye ne ba su damu da nasabar sa ba ko shi dan shege ne inda mai kudi ne shikenan yanzu shi kawai ake bukata kaga tun wancan zamanin kenan ba don bai zo wannan zamanin bane to yace mutanen zamanin ka suna son ya wato suna son dan gidan masu kudi auraje su dan gidan masu kudi yace sannan wa nabiyuka yaktaru din fakat annabinka kuma sallallahu alaihi wasallam yana aurawa yana zaben addini kadai addini damuwansa bai damu da nasaba ba kai dan gidan manyan mutane ne ko mai kudi ne inda kana da addini ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawijuhu fa in lam taf'alu takun fitna fil ardi idan wanda ya zo ku yadda da addininsa ku yadda da halayensa ɗabi'unsa ku aurar masa idan ba ku aikata ba fitina za ta faru addini halaye kawai mutum ya zo neman aure addini halaye ba ya mallaki kaza mota iri kaza ke da shi ba shi bane ba a saboda haka yace to ga abin da annabin kai faɗa shi kuma addini ne shi kada damuwansa sai wannan bawan Allah salihi ne dama sai yace akhtaru maktaran nabi sallallahu alaihi wasallam zan zaɓi abin da annabi na ya zaɓa mini, abin da annabi ya ce nan to shi zan zaɓa. Shi kenan ya ce wa mara aitu adan, aha sanu dinan minka, indi, ko ban ga wani mutum wanda ya fi kyan addini kamar ka ba, ban ga wani mai addini irin ka ba, saboda haka, zawashtuka iyaha na aurar maka da wannan ya. Haza, saboda haka, sai ya aurar masa da wannan baiwar Allah, da ya aurar masa da ita, to, dalilin wannan auren sai ga shi an samu wannan ɗa, shi Abdullahi, ya zama ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi, ya zama ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi da ake ji da su a asali a zamaninsa. Saboda menene ya aurar wa mutumin kirki. Saboda haka, ya ce walidu Abdullahi na Mubarak, allazi tabak al'afak bil'ilm wanda ya cika sassa ko ina na duniya an san shi da ilmi da me ya saboda menene saboda mahaifiyarsa mutumiyar kirki ne kakansa ya zaba wa yarsa mutumin kirki ya aure ta saboda haka aka samu ɗa na gari shi yasa a ɗaya Abu Hanifatun Numan ɗaya daga cikin kakanninsa ɗalibin ilmi ne yana cikin ɗalibta na ilmi to sai wata rana ya fita bayan gari sai ya samu ɗalibin ilimi ɗaliban ilimi sun san yadda ake wahalan abinci saboda ya bar gare su ya fita neman ilimi abin da za a samu na abinci yana wahala to shikenan ya fita bayan gari na sai ya ga lambun wani sai ya tsinki apple guda biyu sai ya ci bayan ya ci sai ya tuna wannan fa lambun wani na zo na iba na ci kuma ba ya mini izini bane ya zama haramun kenan kuma idan ka ci haram a lahira akwai matsala saboda haka bari in jira wannan mai lambun ya zo in nemi yafiyarsa sai ringa jiransa har mai lambu ya zo ya ce to lallai na ma laifi abin da nake bukata ina neman ka yafe mini yace wallahi ba zan yafe ba sai mun tsaya gaban Allah shikenan wannan bawan Allah sai fashe da kuka jin za a tsaya gaban Allah yayi ta magiya na tuba ya fi masa ya fi masa ya wuni a gonan har ya dawo gida biyo shi har gida ya shiga gida ya bar shi lokacin sallah ya fito masa da ruwan suka rabi sallah har ya kwana a kofar gidansa yana neman a yafe masa aful guda biyu sai bayan an dawo sallan asuba ce zan yafe maka amma da sharadi yace ai kowane sharadi ne in dai za a yafe mini ina bukatan wannan sharadin zan cika shi yace sharadin shine ina da wata ya wannan yar makauniya ce ba ta gani gurguwa ce ba ta tafiya kuturwa ce ba ta da yatsu sannan kuma tana da wani ciwo in ya tashi da dare ba mai iya bacci saboda haka sai ka yadda za ka aure ta in ka yadda za ka aure ta shikenan zan yafe maka ya ce aiki ya same ni ni da karan kaina na kasa samun abinci saboda ba da wata hanyar samun abinci ciyar da kaina kadai mace ko ba irin wannan baka hada kadai ta samu mata abinci kawai aiki ne bellanta na komai wannan larura amma sai ya tuna Allah ya ce wa man yattaqillah yaji Allahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la tasib dalilin da yasa yake neman a yaje masa saboda tsoron Allah ne to yanzu ai tsoron Allah nan in dai tsoron Allah da gaske yake ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita ya ce to ai ba da komai ba da wurin zama neman ilimi ne kawo ni garin nan bai almajiri ne ɗalibin ilimi ba da wurin zama ba da gida sannan ba da sadakin da ba da komai dai ƙarshe baban ya ce zan biya sadaki sannan zan ba da wurin zama saboda haka in dai za ka aure ran alhamis kawai ka zo a ɗaura aure ya yi shiru ita to shikenan ran alhamis ya taho dai shi dai damuwarsa a yafe masa ya taho aka tara mutane aka daura aure sai mahaifin wannan mai lambu sai ya kama hannunsa sai kai shi falo sai ya ajiye shi da ajiye shi yace to bari in dauko ma matarka in kawo maka yana zaune sai ya ji wani sallama an yi sallama sai ga wata yarinya kyakkyawan da bai taba ganin mai kyau irin da yake ta sha bai bacci mafarki nake yi ne ko yare ne irin matan wurin ne da yin karanta littafi yanzu ga irin da yake gani ya ji wata irin murya sai ta shigo ta ce aminci Allah ya tabbata gare ka ya mijina. Ta ce, ya haka ya haka. Ta ce, mahaifina, tun da na tashi gidan da ban taɓa fita ko ina ba, abin da ya sace ma gurguwa ce ban taɓa ta a kafa na in fita wani wuri ba. Saboda haka gurguwa ce batta taka wani wuri ta fita, shi yasa ya ce ma gurguwa. Sannan kuma cutan da ya ce idan ya tashi ba a bacci, a gidan da na tashi amma na haddace alkur'ani idan na tashi ina karatu saboda daɗin murya na ba za ka iya bacci ba na haddace qur'ani a cikin gidan nan abun da yasa ya taimama makauniya ido na bai taba ganin wani namiji ba in ba yayuna da mahaifina ba wani ba muharrami na ba saboda haka ido na makawo ne daga barin ganin wani miji wanda yake ba muharrami na ba abun da yasa ya taimama baby ya bata magana ba ta magana da wani namiji ba kuturo hannuna bai taba taba abun da yake haramun ba tunda na tashi mahaifina kullum addu'a yake yi, Allah ya nuna masa na miji na gari ya aurar mini. Allah ya nuna masa miji na gari. Saboda haka kullum addu'a sa kenan. To sai ya ga wanda zai iya wuni ya kwana yana kuka kan ya sai masa apple guda biyu da ya ci. To ya san wannan idan aka bashi amana wannan yar zai ba zai ci amana ba. Mai tsoron Allah ne. Mutumin kirki ne zai kiyaye. Saboda haka ya aura maka ni. to ba wannan auren kuma ya bashi gida ya bashi abun yi to wannan aure da aka yi saboda ita mutumiyar kirki shi ma mutumin kirki sai aka samar da Abu Hanifa iyayensa ne saboda haka duk lokacin da aka kafa usura wato aka kafa family mai kyau ya aka mata tarbiyya aka nema mata miji wanda yake da tarbiyya saboda haka za a samu zuriya mai albarka saboda haka shi ma wannan sai yace ya zabi wannan sannan wala tunkil mushrikina al-kuffar hatta yu'minu wal abdul mu'min khairun min mushrikin su ma nan an ce wala tunkihu ku iyaye kowane yan ƴaƴa mata kar ku aurar da ƴa wa mushriki kar aurar da ƴa wa mushriki anan kuffar hatta yu'minu har sai in mu ya zama mumini wallahi bawa mumini ya fi mushriki ko da ya burge ku da komai nan kuma abin da yasa aka ce ba ce su mata wala yantina ko wala tunkina kar ku mata ku aura saboda mace ba ita ne mai auren mai auren kanta ba kamar da Imam Malik wannan hujja ne mace ba da za ta aurar da kanta ku waliyansu kar ka aurar wa yarka wanda yake mushriki ka zabi mutumin kirki ka aura masa kuma a wannan shekaru abin da yasa malaman malikiya suka tafi akan cewa a mace budurwa tusta azanu za a nemi izininta wa izinu hasu matuwa in za a aurar da ita izininta shine ta yi shiru aka tambaye ta kina son wane in ta shiru to tana son sa in ba ta so za ta girgiza kai ko ta ce a na da masu kunya yanzu kan za ta ce eh kawai to saboda haka ita kuma sai ba bazawara za a nemi umurci ita za ta kawo ta cewa saboda ita tana da experience na sanin zaman aure da sauransu to ita kuma budurwa abin da yasa za a nemi izinin ta za a ga saboda batta fita sannan irin shekarun da take ciki shekaru na ƙuruciya shekara sha biyar zuwa sha kaza ita abin da yake burge ta ɗan masu ɗan aski a aske gefen gashi gefen ko a kwalkwale kayi a bar gashi kaza ko masu wando tsuba da wando irin waɗannan su suke burge ta sannan ko wanda yake zuwa wurin ta ta gan shi kawai bata fita bata mu'amala da mutane bata san wani gida ya fito ba bata san tarbiyyar gidansu ba mota da yake zuwa mata bata san nashi bane ko ba nashi ba ita dai kawai an yaudare ta da wannan abubuwa da take kirkiri na zahiri sai kawai ta ce shi take so to kai waliyin ta wajibi ne ka bincike waɗannan abubuwa cikin ma ka bincike waɗannan abubuwa idan ka bincika ka gane sai gane wa za ka aura mata a cikin su ba ce ka mata auren dole ba amma dai kai ka san waye mai tarbiyya a cikin waɗannan masu zuwa wurin ta waye za ka aura mata a ciki saboda kar ka aura mata wanda yake mushirki ko da mushirkin ya burge ku da dukiyarsa ko kuma wanda ba da tarbiyan ya burge ku da wani abu bawa mumini ya fi mushirki ko da ya ba kuma menene Allah ta Allah ya ce ulaika alu shirki yaduna lannar waɗannan wanda suke da shirkan mushirkan suna kira ne zuwa ga wuta damuwarsu su jawo mutum zuwa ga wuta bidu'aihim ila al-amal al-mujibi la saboda za su jawo mutum ya aikata aikin da zai wajabta masa a sashi a wuta saboda haka fala taliqu munakatihim ba zai dace auren su ba a ba zai dace auren su ba wallahu ala lisani rasulihi ko rusulihi yad'u ila aljanna shi kuma Allah akan harshen manzanninsa yana kira ne zuwa ga aljanna wa magafira da kuma gafara al'amal mujib lahuma aikin da zai wajabta da zai jawo ka samu gafaran Allah tabaraka wa ta'ala bi iznihi wa bi iradatihi da nufin Allah tabaraka wa ta'ala fatajibu ijabatu bi tazwiji awliyai saboda haka sai zama wajibi ne amsa wa Allah da auren majibinta wanda suka jibinci lamarin Allah ba auren mushrikai ba wa yubayyinu wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatazakkarun Allah yana bayyana ayoyinsa ga mutane tabbas idan suka lura da waɗannan ayoyin to za su wa'azantu yattaizuna za su wa'azantu da ayoyin su kiyaye waɗannan abubuwa matsalan aure tana cikin matsalolin da Shehu Yahuza Zaria shekara arba'in da rasuwansa yake cewa a lokacinsa yake cewa kowane lamari ya lalace amma ba abin da ya kai aure lalacewa a wancan shekara arba'in da suka gabata komai ya lalace amma ba abin da ya kai aure lalacewa bellantana kuma yanzu in ka auna a wannan zamanin da muke ciki da yawa yanzu alhamdulillahi ya'ya matan suna da tarbiyya ko kuma suna samun ilimin addini da tarbiyya sama da ya'ya mazan za ka samu idan ka je makarantunmu na islamiyya da yawa duk wanda yake mu'amala da makarantu ya sani za ka samu ‘ya'ya matan su ne masu ƙoƙari in hadda ne za ka samu su ne a gaba sa'o'insu a mazan ba za ka same su a makarantar ba ba sa makaranta wasu ba ba abin da suka sani addini don abin da ne tabbatar da wannan wani sanda aka sa ranar auren sa ya zo ya same ni wai in masa bayani ya ake wankan janaba kaga shi ya farka ma ya gane gaskiya tun da ka balaga baka san ya ake wankan janaba ba sai yanzu ce wallahi sai yanzu ne ya san zai yi wankan janaba wanda ya zama abun nan saboda haka masa bayani yadda za a yi wankan janaba to ka kenan yadda samarin mu suke to kuma waɗannan wacce kai wa tarbiyyar ita zaka aura wancan da bai san ma addini yake ciki ba kaga kenan samun zuriya ɗaya ba dole sai an samu namiji mutumin kirki a samu ita ma mace mutumiyar kirki saboda haka muna taksiri wurin tarbiyya wa maza ko kuma karatunsu yana takaituwa san addini yana takaituwa baya ba sa sanin basic addini da yawa sai su bar karatu su bar hakan abin da ya shafi karatun addini kuma yana alaka da abin da iyaye suke lura da shi suke musu yana alaka da iyaye don yanzu duk wanda yake lura da makaranti ya san makarantun addini ya san iyaye mata sun fi damuwa da karatun yaya na addini akan iyaye maza iyaye maza mun fi damuwa da boko saboda shi zai kawo duniya ko saboda duniya amma in kaga yara an musu maganar islamiyya to iyaye mata ne kuma da yawa yanzu iyaye da maza da matan ana so a tura yara makaranta ne ba don karatun ba don kar su dame mu a gida in yi hutu ana Allah Allah a koma yaran nan sun dame mu kawai su bar gidan ba mu damu da me ake koya musu a makarantar ba ko ka tura su makarantar to in dai usura ne wacce take wato matar an zaɓi wacce take mai addinin shi uban shi ma mai addini to don yaro ya je makaranta za a bincike shi ne karanta a makarantar saboda me aka karanta a bibi idan qur'ani ne a masa murajan alqur'ani saboda yaron da ake masa murajan alqur'ani akwai ne bawan Allah cikin makarantun shehu yaro yaro ne aka sashi a makarantar yanzu haka yana primary 2 amma yana da haddan kusan izu arba'in amma sauran yan ajin su ba su da hadda mai kyau yadda duk inda ka can kuma zai karanta su ba za su karanta ba yana yin tambaya malami me ya faru yace ai iyayensa su- yana koma gida suke bibiyan karatun nasa mahaifiyarsa ɗaliba ce ita ma ta ilimi ta yi saukanta tana karatu baban shi ma ɗalibi ne na ilimi suna bibiyan karatun yaron kullum yana muraja a gida sauran iyaye kuma idan yaro ya dawo gida shikenan ko oho ba sa bibiyan karatun yaron shi yasa yaron karatunsa ya zama daban da na sauran to saboda haka ba ma bibiya ko muna sa yaran mu a makaranti kowanne ma inda zai iya turanci to rashin bibiya bayan karatun za a sa ɗanka wani abu na aƙida ba ta masa wani abu ko wasu abubuwa da ya marasa kyau to saboda haka mu ringa bibiyan karatun yaran mu mu kuma mu zama muna kula da musamman karatun addini mu kula da shi saboda wannan ayan kamar yadda Imam Sharawi ya faɗa ita ce digon ba na samun zuriya ɗaya ba ta ne digon ba na samun zuriya ɗaya ba saboda da shi- daga aure ne ake samun zuriya mai kyau daga kuma kuskure a aure ake samun duk wanda ya kuskure a aurensa to rayuwarsa gaba ɗaya ba za ta yi daɗi ba Ah, annabi Dawud alaihi salam daga cikin addu'a da yake yana cewa Allah ka bani mace ta gari wadda ba za ta sani na tsufa tun lokacin tsufa na bai yi ba idan ka auri wata to tun lokacin tsufan ka bai yi ba duk alamun tsufa za su bayyana a gare ka saboda yadda matar take saboda yadda bala'in ta yake kawai saboda haka samari don an tashi a nitsu lokacin aure kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za hamma adukum bi amrin idan ɗayan ku ya so wani lamari to falyarka araka ta ne raka guda biyu wato yayi istikara lamarin aure dole yana buƙatar istikara yana buƙatar istishara abubuwa guda biyu nan duk ana buƙatar su in zaka tashi aure akwai neman shawara idan wani anguwa ka je to dole ka nemi dattawan anguwa misali ka nemi shawararsu wanda suke kuma suke da experience a kai to ya wannan gidan kan ya, ya suke saboda manzo Allah ya ce iktaru li nufaq li nufakum fa innal irqa dassas ku zaba wa nudaf ruwanku domin irq dassas domin jijiya tana tasiri idan family su akwai wani hali marar kyau zai iya bayyana cikin yayanka gidan da ka auro idan cikin kawunan yayanka akwai wanda suke shaye-shaye suke sace-sace suke kaza ko cikin kakannin to sai ya bayyana cikin yayanka inna lir manzo Allah ya ce jijiya da sas tana tasiri to ka nemi shawara ka binciki gidan wani iri ne bayan kai din mutumin kirki ne to gidan wani iri ne bayan ka nemi shawara magabata ka ji shawarar su to sai ka yi istikara kuma Allahumma inni astakhiruka bi amrika Allahumma inni astakhiruka bi amrika wa astakhiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayran li fi dini wa dunya wa ma'ashi wa amri faqaddirhu li wa yassirhu li ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دنيا دنيا وأجوة أمري فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به sai kai addu'an istikara manzo Allah sabai suka ce manzo Allah na koya musu addu'an istikara kamar yadda yake koya musu sura na alqur'ani to idan kai wannan duk abin da ya faru alkhairi ne bayan kai shawara kai addu'an istikara to sai ka ci gaba kuma in ma lamarin ya wargaje to alkhairi ne ba addu'an da kai ne yasa abun ya wargaje saboda auren ba alkhairi bane karshen lamarin sa sai in gai wannan sai a samu abin da ake bukata na
ويسألونك عن المريض قل هو أذى أعتزلوا النساء في المريض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتدخلين a kamar yadda muka faɗa suran ta hukunce hukunce ne wato wannan ayoyi tun rabin suran ta hukunce hukunce ne an gama maganan aure to an yi aure to yanzu kuma sai hukunce hukuncen cikin zaman gida a sahabbai sun zo sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sa anil mahidi mahid malamai sun yi maganganu ana nufin haidan ne ko mahallul haidin suna tambayan ka akan haida ko kuma inda haidan yake fitowa me hukuncin ta yace dalilin saukan wannan aya saboda a cikin zaman Madina dama aya suran ta Madina ne akwai Yahudawa tunda sahabbai su zo sun zauna da Yahudawa Yahudawa idan matan su suna haida suna kaurace musu ne har ɗaki ba za su zauna da ita ba ba za su ci abincinta ba ba za su sha ruwa tare duk abin da ta saba ba za su sha ba da saboda haka sai musulmai suka zauna sun zauna tare da Yahudawa kusa tunda Madina suna kewaye da Yahudawa sannan su kuma nasara suna komai da su kiristoci tunda akwai nasarar najiran gefen madina su kuma har kusantan iyali suna yi in suna haida to sai sahabbai suka fara tunani to ya- menene mafita sai suka zo suna tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to menene hukunci na haida alhaid au makano haidan ko ko wurin da haidan yake fitowa ma za a bin nisa fihi ya za a yi da mata a wannan lokaci sai Allah tabaraka wataala ya ce to qul huwa azan alhaidu ka gaya musu haida kazanta ne kazar au muhallu ko wurin da haidan yake fitowa lokacin da ake cikin haidan kazanta ne saboda haka fa tazilun nisa ku kauracewa mata ai utruku waduhunna kada ku take su a lokacin da suke cikin wannan yanayi na haida fil mahidi lokacin haida waqtahu aw makanuhu a lokacin da ake haidan ko wurin da ake haidan yake fitowa kada ku kusance shi ana cikin haida wala taqrabuhunna bil jima'i kada ku kusance su da jima'i hatta ya dahurna har sai sun yi tsarki ay yaktasinna bi inqibai su yi wanka da yankewan haidan fa idza taharna fatuhunna bil jima'i min haythu amarakumullah idan suka samu tsarki wato suka yi wanka ku zo musu ta yadda Allah ya umurce ku a bi tajannubihi fil haidi wato inda Allah ya umurce ku ya wato ya halasta muku nisantansa a lokacin haida wa huwa al shine gaba wala tataduhu ila gairi kar ku tsallaka gaba zuwa waninsa saboda wallahi yuhibbul yusibu yukrimu tawabin Allah yana son masu tuba a mina zunubi wanda suke tuba su bar aikata zunubi wa yuhibbul mutawahhirin yana son masu tsarki wannan aya malamai suna cewa lamarin haida lamari ne wanda ya gagari ma malamai maza bille mata lamari ne da malamai maza ma matsayi ta gagare su billintana kuma abu ne da yake faruwa da mata kaga wannan ma matsala ne wanda matan idan ya rikita musu mazan suke tambaya yake nuna mana wajibi ne namiji ya san wannan hukunce hukuncen na haida a idan jinin haida ya zo an hana ta sallah an hana dukkan nau'in ibada ba za ta yi sallah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na kitar addini alakar suka tambaye shi sun san dai tawayan hankali kam to ina tawayan addini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai kasance idan ɗayan ku tana haida bata sallah ba yace ba ta sallah suka ce haka ne idan haidan yanke tana rama sallah ne suka ce ba ta rama to ai lokacin da ta daina sallah ba ta raman ba namiji yana sallah kaga ta samu tawayan salloli na waɗannan kwanakin da ta yi al'ada kaga ta samu tawaya kenan malamai suka ce bigaddin nasiran sai ya ce wallahi alam lokacin da Allah ya sauko da annabi Adam da Hawwa zuwa duniya sai Hawwa sai ta ga jini na haida ta ce wannan fa ya za ta yi da ibada annabi Adam ya ce lalle bai sani ba sai ya tambayi mala'ika Jibril sai ya zo ya tambaye shi mala'ika Jibril zai tambaye shi sai ya tambayi Allah ya tambayi Allah Allah ce to ta bar ibada shikenan ta bar sallah jini da yanke ya za ta yi da sallarta ya ce sai ya tambaya ya tambaye jibril jibril ya tambaya Allah ya za a yi sai Allah ya ce a ba ta rama sallah ba ana nan ana nan sai aka yi ƙara faruwa a azumi ya zo mata azumin da suke ta tambayi annabi adam ya ce sai ya tambayi mala'ika ya tambaye shi ya tambayi Allah Allah ya ce a tabar azumi to da yanke ya za ta yi da azumi sai ya ce a shi mata bari sai kiyasi da sallah sai mala'ika jibril sai Allah ya ce a za ta rama azumi da an tambaya yadda aka yi wancan da wata kila a samu sauki a wurin Allah amma yanzu da kai kiyasi baka tambayi Allah baka tambayi malaka je tambayi Allah ba to ya rama azumi to anan sai suka ce to daga nan ne aka samu rama barin sallah ba ya rama ba da kuma rama azumi to sannan jini ne guda biyu da suke kama da juna jinin haida da jinin istihada jinin istihada idan ya zo duk lokacin sallah za ta yi kundubu za ta yi sallah za ta sa always din za ta yi sallah mijinta zai kusance ta saboda cuta ne jinin haida ba za ta yi sallah ba ba za a kusance ta ba to ya za a bambance su to wannan yana daga cikin matsalar da musamman wani malami sanda ya littafi kasa littafi akan wannan matsala ya ce matsala ta gagari malamai da yawa akan wannan matsala ya ce to yadda za a bambanta su a gane wannan jinin kam wanda za a bar sallah ne ko wanda za a yi sallah saboda kar wanda za a yi sallah ya zo a sai ba za ba na sallah bane a bar sallah an saba wa Allah tabaraka wataala lokacin da ya kamata a yi sallah ba a yi sallah ba ko kuma wanda ba za a yi sallah bane a zo a yi sallah ko kuma har a dauki alqur'ani an saba wa Allah to sai suka ba da bambance bambance kamar haka na farko lokacin da jinin ya zo mata idan ta ganshi jinin baki kirin yayi baki ba ja ba to wannan jinin haida ne za ta bar sallah za ta bar dukkan ibada mijinta ba zai kusance ta ba in ta ganshi ja istihada ne za ta yi sallah duk lokacin alwala za ta yi gudu za ta yi sallanta mijinta zai cuta ne za ka ce to idan makauniya ne ba ta gani za ta gane wannan jinin ja ne ko kuma baki ne ce to lokacin da ya fito ta sunsuni jinin in ta ji shi yana karni yana karni sosai yana tashi to haida ne za ta bar sallah da dukkan ibada in ta ji shi haka ba ta jin yana karni to wannan jinin istihada ne ba za ta yi za ta ci gaba da ibadanta bambanci na biyu aka ce to akwai masu kurman hanci gashi ba gani take yi ba kuma hancinta ba jin wari da gamshi ya za a yi ta gane ce to jinin lokacin da ya fito idan ya taba jikinta ta ji shi da dumi yana fitowa da dumi lokacin da ya fito to wannan haida ne za ta bar ibada lokacin da ya fito ya taba jikinta ta ji shi da sanyi wannan jinin istihaza ne za ta ci gaba da ibada ce to akwai wanda baya jin shi'uru wataƙila tana da wani ciwo ko na kuturta ko in an taba jikinsa baya jin an taba jiki to ya za ta gane za ka ce to idan ta ga jinin da kauri gangarawan yana gangarawa a hankali ne saboda kaurinsa to wannan jinin haida ne duk da ganshi tsinkekke baya da kauri yana gangarawa da sauri to wannan jinin istihada ne za ta ci gaba da to dai suka kawo bambance bambance da yawa to dole akwai wanda jini yake rikice musu to da wannan abubuwan za ta ainihin bambance jinin sannan tun a halari mun yi cewa ga kwanakin mubtada ga kwanakin mutada ga kuma kwanakin mustahada bambancin mata guda uku matar da ta bara kare ba zai wuce kwana sha biyar ba mubtada mutada dama ta san adatuwa kwanakinta idan ya wuce za ta yi istizhari za ta ƙara kwana uku to daga kwana uku nan ba za ta ƙara ƙarawa ba shine isu inda ake samun kuskure da yawa sai sai in ya wuce kwana uku ta ƙara ƙara kwana uku ta ƙara a'a istizhari kwana uku ne kadai don ta ƙara kwana uku a yadda take dama tana kwana uku uku ne sai kwana uku yayi bai yanke mata ba to sai ta ƙara wasu kwana uku idan aka yi kwana shida bai yanke ba to an wuce ka'ida shikenan sai ta ci ta yi wanka ta ci gaba da sallarta ya zama istihada idan ko mubtada ne to shikenan za ta ci gaba da ƙarawa har zuwa kwana sha biyar, ita ma ba za ta wuce kwana sha biyar ba a masabar malikiya. To, jinin ya ɗauke, yana ɗaukewa shi kenan kafin ta yi wanka mijinta zai iya kusantanta. Malaman malikiya suka ce, duk da sun yi sabani, amma mashuri a masaba shi ne, ai Allah ya ce, fala ta ƙarabu hunna, hatta ya ɗahurna, na farko ta ɗahurna, ma'ana he jinin ya yanke. fa'i za ta ɗaharna idan suka yi wanka, mana ɗaharna nan idan suka yi wanka. Bayan ya ɗauke to, ba za a yi ƙiyasin wanka kuma ce to a yi taimama mana. Tunda za a yi taimama a yi sallah misali akwai janaba a ce abun da da ne girma to yanzu a yi taimama na ba za a yi taimama ba za a yi ƙiyasin wankan da taimama saboda ya kusance ta ba. Sannan idan namiji ya kusanci iyalin suna cikin haida ya yi laifi babba dole ya tuba wa Allah har da kafara malaman malikiya sun fi da kafara da zai dole ya ciyar da mutane guda uku kuma ko kuma ya ci gaba da tubawa Allah tabaraka saboda laifin da Allah ya hana kuma ya aikata idan yace ba komai bane to wannan kuma zai kai shi zuwa gari da saboda Allah ne ya hana Allah ya ce kada ku aikata haramun ne ka aikata kuma ka ce ba komai bane to sai suka yi istisnai suka ce amma akwai wasu daga cikin mazaje wanda suke da wani ciwo wanda ake kiransa shagaf matsalancin ciwo ne na sha'awa to wanda yake da wannan larura namijin da ya shiga wannan laruran sannan bukatansa ba ta iya biya sai ya kusanci iyali ta gaba sannan bayi da halin ƙarin wani aure bayi da halin ƙarin wani aure idan wannan ciwon ya tashi idan abun ya tashi masa idan bai kusanci iyali ba marinan suna tsatsagewa saboda tsananin sha'awa to wanda yake da wannan larura ya kai wannan cuta na shagaf din to shi sai suka yi istisna'in sa sai a duba kafu dararraini idan bai kusance ta ba ya aikata wannan haramun na kusantar sa to mare nan sa tsage zai kashi zuwa ga halaka ko bai da halin ƙara wani aure da sharadi in yana da halin ƙara aure to dole ya ƙara aure ba zai zauna da mata ɗaya ba to wannan shi kaɗai ne suka yi istislahi idan mutum ya kai wannan laruran da in bai kusanci iyali kuma shawarsa ba ta iya biya in ba saduwa da ita gaba ba to shikenan shi wannan an yi istisna'insa sai zama to ya kusance ta saboda wannan larura saboda kar a jefa shi cikin halaka sai a masa afuwan wannan haramun din to wannan shi kadai suka isna to akwai hukunce hukunce da yawa a cikin wannan aya amma saboda yanayin lokaci a za mu je ayan gaba nan
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Ah, Allah tabaraka wa ta'ala ana da cikin maganan cikin gida din. To wannan aya kuma dalilin saukanta Yahudawa saboda yanzu ana zaune a Madina akwai Yahudawa akwai Nasara duk maganar da sahabbai suka ji za su tambayi manzo Allah gafa abin da muka ji me kuma mu musulmai zamu yi to sai Yahudawa suka ce duk wanda ya zo wa matarsa ta bayanta amma wato ta gaba ya sadu da ita amma ta baya taho mata to dan an samu da za a same shi mai harari garke in ji Yahudawa zai zama awar mai harari garke baya kallo normal sai suke faɗan wannan magana. Sai sahabbai suka zo suna tambaya sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To ya wannan magana take? Cewa duk wanda ya kusanci iyalinsa ya sa da ita ta gaba amma ta baya zo mata ya sa da ita ta gaba. Cewa za a samu ɗa wanda yake harari garke. Me ya maganan take? Suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nisaukum harsul lakum. Wato iyalinku gonakinku ne a ma'ana harsul lakum mahallu zar'ikum. wato wurin da za ku yi shuka ne a mahalli zar'il walad wurin da za ku shuka ɗa ne saboda haka fatu hartakum mahallu wal qubul ku zo wa gonakinku a mahallinsa amma shine gaba kada ku tsinci iyali ta baya annashitum duk ta yanda kuke so ai kaifa shitum min qiyamin aw qu'ulin aw qijayin a tsaye ko a zaune ko a kishingide wa ikibalin wa idbarin ko ana fiskantar juna ko tahowa ta baya wa kullu hadhihi kullu hadha radd liqawli yahud yace dukan waɗannan da Allah ya halasta annashitum din nan saboda raddi ga yahudawa akan maganar da suke faɗa cewa kada duk wanda ya kusanci iyalinsa ya zo da ita baya amma ya da ita gaban za a sai yaro wannan saboda haka wannan duka yace raddi ne ga yahudawa a wa kaifiyatu sunna yace amma kaifiya na sunna an tattaji almar'a ala zariha ita mata da shingida wato kwanta ta bayan akan bayanta wa yati ar-rajul min ala shi mijin yazo mata ta samanta kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa kamar yadda hashi tusabi ala jalalin ya kawo sannan yace bayan wannan wa qaddimu li anfusikum al-amalu salih ku gabatar wa kanku mana ku aikata aiki nagari kafin ku kusance su kamar me yace ka tasmiyati kamar ku yi bismillah inda jima'i lokacin jima'i ku ce bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna min ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zo kusantar iyalin sa ya faɗi haka idan aka azurta su wa quda bainahum al-walad lam yadurru ash-shaytan idan aka azurta su da samun karuwa a wannan kusantan to wannan dan shedan ba zai cutar da shi ba a saboda haka ya ce to yayi bismillah yayi wannan a lokacin da zai kusance ta malamai suka ce wannan yana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala nuna mana a kowane yanayi ba a so mutum ya rabkana ga barin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala hatta yanayin da mutum ya fi shagala shine lokacin da ya fi kusalta iyalinsa to wannan lokacin ma kar ka manta da Allah tabaraka wa ta'ala ka ambaci Allah kafin ka fada ainihin cikin wannan shagalan saboda haka man qala haza inda jima' wanda ya faɗi haka a lokacin da zai kusanci iyalinsa in qaddara Allah waladan yakunu mahfuzan min ash-shaytan idan Allah tabaaraka wa ta'ala kaddara musu samun da a wannan lokaci zai zamanto an kiyaye shi daga shaytan sannan wa yuktabu li walidi bi anfasihi min kulli nafasin hasana za a rubuta wa mahaifin da ko in numfashi da wannan ɗayai za a rubuta masa lada in an samu dan duk lokacin da ya numfashi duk numfashinsa ɗaya kana da hasana kaga kenan in yayi rayuwa mai yawa duk numfashinsa kana da lada kaga ana samun tarin lada kenan saboda haka ambaton Allah tabaraka taala na yanayi babban alkhairi ne a wala sana khairu min ad-dunya ma su yace kaga kuma hasanan da zaka samu duk hasana daya ta fi ma duniya da abin da ke cikin ta duk kyakkyawan da za a rubuta ma duk numfashinsa za a rubuta ma kyakkyawa to duk kyakkyawa daya ta fi duniya da abin da ke cikin ta saboda haka falihaza qala faqaddimu li anfusikum saboda haka Allah ya ce ku takdimi wato gabatarwa kanku al'amalu sali wa tasmiyatu lil jima wato ku aiki na gari shine yin bismillah a lokacin da za ku sanci iyali din wa taqullah sannan ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala fi amrihi wa nahihi a cikin umurnin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma hanin sa duk abin da Allah ya umurce ku ku ji waɗannan abubuwa duka hukunce hukunce ne umurnin Allah ne tabaraka wa ta'ala ku kiyaye ku ji kuma hane hane da Allah ya hana ku kiyaye hanin Allah tabaraka wa ta'ala wa'alamu annakum mulaqu ku sani fa idan ma baku yi ba baku bi ba baku hanu ba ko baku bi umarnin ba ku sani za ku gamu da Allah bil basi dan tashin alkiyama za ta da ku duka za ku zo gaban Allah to yajazikum bi amalikum zai saka muku da ayyukanku abin da kuka aikata Allah zai saka muku idan ma ka bi umarnin Allah za ka samu sakamakon ka wurin Allah tabaraka wa ta'ala idan ma ka kidin umarnin Allah za ka samu sakamakon wurin Allah tabaraka wa ta'ala
ولا تجعلوا الله أمسة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتسلموا بين الناس والله سميع عليم آه. الله تبارك وتعالى يتي kada wala taj'alul wala taj'alullaha qudwatan li aymanikum kada ku sanya Allah ko rantsuwa da Allah ya zama karan bara ga ayyukanku wato ya zama illa mani ali aymanikum ya zama shine abin da zai hana ku aikata kaza wato aikin alkhairi ne wani abu ya faru ka ce wallahi ba zan yi kaza ba in an ce to kai hakuri mana kai ai na rantse ka ce wallahi tallahi ba za ka aikata kaza ba in an zo an ce kai hakuri kai sai ka ce ai na rantse to kar ku sanya rantsuwa da Allah ya zama dalilin da zai hana ku aikata aikin alkhairi ai ka ce ka kai fushi da wani ko ka na danka ba za ka biya masa kuɗi ba wallahi ba zan biya maka kuɗin makaranta ba ko wallahi kaza ya nemo su zo su baka hakuri ka ce ai wallahi na rantse to ya zan yi da rantsuwa ta to kar ku sanya rantsuwa da Allah ya zama shine dalilin hana ku aikata wani alkhairi an tabarru ai Allah tabarru wattaqu wa tattaqu ai kana alf waid Allah yaf'ala wa ba'da wa ba'da zalik lamma arada al'aud ila ma kana yaf'al qala mana'ani al'alf shine wato ku ji tsoron rantsuwa mutum ya ce ya rantse in an zo an ce ya koma kuma ya ce ai na riga na rantse ba zan koma da aikata wannan abubuwa ba rantsuwa na ya hana ni saboda haka sai Allah ya ce to kar ku aikata haka ku ce ai kun rantse akan abu kaza saboda haka rantsuwar ku ta hana ku wala tajalul halfa illa tatamnakum min an tafalul birri birra kada ku sanya rantsuwa ya ringa hana ku aikata aiki na alkhairi wa tuslihu bainan nas ku sulhunta ku yi sulhu tsakanin mutane ka ce ai na rantse ba zan shiga tsakanin zu ba a'a kai kafara ga rantsuwarka shine kai azumi a guda uku ko ka ciyar da miskinai a goma ko ka musu tufafi kai ainihin kafarar rantsuwarka sai ka aikata wannan aiki wallahu sami'un li aqwalikum Allah kuma masani ne ga ainihin mai ji ne ga aqwalukum maganganun da kuke fada sannan alimun bi awalikum masani ne ga halayenku duk abin da kuke aikatawa na halaye Allah tabaraka wa ta'ala ya sani saboda haka ayan nan da ayan gaba suna da alaka saboda haka za mu tsaya kanta sai gobe insha Allah saboda maganar rantsuwa ne da kuma kirakar mutane zaman to sun saba da ainihin kowane abu mutum ya rantse a ya zama tarbiyan tun tarbiyan yaro kada koya masa cewa yana ringa rantsuwa kan abubuwa duk abin da mutum zai yi rantsuwa kar mutum ya ringa yawan rantsuwa kar ya dauki rantsuwa abin da zai kiyaye ya zama al'adarsa duk abin da zai magana ya ce wallahi wallahi a kar mutum ya saba da haka Allah ya riko da hannuwanmu karba mana dukan ibadunmu ya sanya mu cikin wanda la'ayinta a cikin wannan wata alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a aran mazai mana da